ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a kuma wannan masallaci namu mai tarin albarka bayan Allah ta'ala cikin ikonsa ya nufe mu da sallatar sallah wadda take babba muna roƙon Allah ta'ala ya karbi yanka da ibadojin da muka gabatar a ciki a muna roƙon Allah ta'ala kuma ya sanya muna daga cikin waɗanda za su ƙara ganin wasu shekaru masu tarin yawa muna nan a cikin littafin mu al'usulu salasa kuma mun yi tafiya a cikinta idan ba manta ba muna a sharhi da bayani da ta'aliki akan nukuda ta ƙarshe insha Allah ta'ala malam idan ba manta ba ya kasa usul guda uku asali na farko ita shine al-islam shine tambayoyi guda uku din nan da za a yi ma mutum a cikin kabarinsa tambaya ta farko wa ma rabbuk tambaya ta biyu wa ma dinuk tambaya ta uku wa ma taqulu allazi ursila ilaykum wannan su ne abinda malam ya yi sharhi a kai tambaya ta farko an riga an ansa ta menene addininka menene imani waye ubangijinka an riga an yi bayani tambaya ta biyu ma an riga an yi bayani a kanta menene addini shine musulunci sannan kuma da nukula ta ƙarshe shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wasatuttukan da suka wuce muna kan abin da yake wajibi ga mutum ya sani a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al-asal salih mun riga mun yi dogon sharhi a kansa sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da takaitaccen tarihinsa kamar yadda muka riga muka yi bayani da darajoji da ɗaukaka da Allah ta'ala ya masa a nan ne lokaci ya riga yi mana sai a kan abin da ya shafi nukula ta ƙarshe ko wadda take kusa da ta ƙarshe wanda malam ya masa matashiya da cewa alba'atu ba'adal mauti alba'atu ba'adal mauti wal hisabu wa majawazatu ala a'mali bani adam wannan duk yana daga cikin yin imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المصنف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجز ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن, لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير ولا شيء أبن ما لا يأنبتا malaiki cewa yana daga cikin jimlar imani mutum ya yi imani da cewa alba'atu ba'adal maut cewa bayan an mutu fa za a tashi wannan rukuni ne daga cikin rukunin imani da ranar tashin kiyama sannan rukuni ne daga cikin imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ya zo da saƙon cewa in an mutu za a tashi yadda da wannan yadda da shi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an tashi kuma mutum ya yi imani da cewa alhisa akwai bincike da za a yi bayan an yi bincike sannan kuma akwai majawazatu ala a amali bani adam za a yi ma 'yan adam sakayya duk wanda ya aiki na kwarai akwai sakayya duk wanda ya aiki na banza akwai sakayya imani da haka yana daga cikin jimlar imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mala yace bai littafi ya ce wannaku idza matu yub'athun mutane idan sun mutu za a tashe su saboda mai sai malam yace saboda Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah yace minha khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum sannan a cikin ƙasar muke mayar da ku idan kun mutu wa minha sannan daga ƙasar ne nukhrijukum taratan ukhra muke tayar da ku wani lokaci na daban kuma bayan an mutu sai a tayar da ku da faɗin Allah ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan Allah shi ne ya fitar da ku minal ardi daga ƙasa nabatan fitowa sun mai yu'idukum fiha sannan kuma ubangiji zai mai da ku a cikin ƙasar wa nukhrijukum sannan kuma ubangiji zai fitar da ku daga cikin ƙasar ikhrajan fitowa bayan kun mutu waɗannan ayoyi da malam ya kawo anan suke tabbatar mana da cewa idan an mutu za a tashi saboda muna da masaniya cewa ubangiji mabuwayi da daukaka shine wanda yake ya halicci komai da kowa da kuma shine ke ba da labari in an mutu za a tashi kaga karan farko sai Allah ya ba dan adam labari ma daga me aka halicce shi anan da Allah ya ce min ha khalaqnakum daga gare ta ita ƙasa aka halicce ku abinda ake nufi adam alaihi salatu wassalam yan adam kuma dukkaninsu sun samo asali daga adam to shi adam asalinsa daga ƙasa ne kamar yadda ya inganta cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lokacin da Allah ya so halitta adam sai ya umurci mala'ika jibril ya tafi sassanin duniya ya ebo ƙasa daga kowane ɓangare na duniya yawan adadin kalar ƙasar da ke duniya haka ce mala'ika je ya danko wata mai ƙarfi wata mara ƙarfi wata ja wata fara wata baka wata gatanan haka aka tattaro sai aka halicci adam alaihi salatu wasalam shi yasa wurare da dama Allah ya challengin din Iblis yace me yasa ba zai sujjada ga Adam ba Allah ta'ala gaya mana yake cewa an halicci Adam min turabin daga ƙasa a wani wurin yace khalaqahu min salsalin min hamakin masnun an halicce shi daga ƙasa wadda aka kwaba ta har ta so yin wari a wani wurin ya ce khalaqahu min salsalin kalfakhar an halice shi daga ƙasa wadda take saboda tsabar bushewarta har ta soma wato kalfakhar in kaɗan ƙwanƙwasa ta haka za ta yi ƙara wannan ana faɗan maratif na halitta adam kafin a mai da shi ɗan adam a karan farko ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da aka kawo ƙasar ya sa aka kwaɓa ta to kwaɓa farko idan an kwaɓa dole ƙasa zai zanto kaga ruwa yana fin yawa saboda ta tsumu bayan an gama kwaɓin ma za ka ga an sake buɗe tsakiya an zuba ruwa wannan shine min tsinin ɗayi shine kwaɓin da aka yi ruwa ya fi yawa to idan an batta ta tsumu kuma to lalle hakika kaga za ta yi wari in an zo kwaɓi na biyu za a kwaɓa ta bayan ta tsumu a nan wurin kuma kaga ba mamaki an sa mata wani sinadari wanda za ta ƙara mata ƙarfi to ta tsumu ɗin nan har ta soma wari to daga nan sai ubangiji ya halitta adam shi sai ya ce ma iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali me yasa baka yi sujjada ba ga wanda muka halitta da hannunmu wato ubangiji da hannunsa na kudura ya halicci adam alaihi salatu wassalam kuma a cikin hadisi manzo Allah ya ce bayan an halicce shi yana mai tsayi zira'i 60 sannan kuma fadi zira'i tara haka aka halicci adam wato kamar falwaya kusan guda nawa kenan da ra'i 60 kaga ai kusan falwaya nawa kenan ba an halice shi da sura irin tamu ta dan adam sai aka jingine shi yana na mutum mutuminsa sai dai shekara arba'in sannan sai Allah ya busa masa ne Allah ta'ala ya ce fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin wani yana daga cikin ababai guda biyar da Allah ya fifita Adam a bisa dukkan wani wanda ba shi ba abu na farko ubangiji magwayi da daukaka ya halice shi da hannunsa khalaqahu bi yadihi ya halice shi da hannunsa ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya abu na biyu duk sauran halitta mala'iku ne ake sawa su busa rai amma Adam Allah ne ya busa masa rai yace fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi abu lauku mala'iku duk sun masa sujada Allah da kansa yace fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'u duk mala'iku sun masa sujada abu na hudu ubangiji da ya halicce shi kuma sai ya sa shi abul bariya shine uban yan adam gabaki daya ita ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'asi fa inna khalaqnakum min turabin a wani wurin ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya ga baki daya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa an halice ku daga rai guda daya namiji shine adam da kuma mace a wani wurin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa ya ayyuwan nasu ta ƙorabakun allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha daga ran adam shi ɗaya ɗin nan aka samar da ɗan adam ita kansa matar tashi daga jikin adam ne aka samar da ita ina fata ana fahimta so halitta farko an halitta ta ne daga me daga ƙasa shine adam alaihi salatu wassalam sauran 'yan adam kuma ba sai aka halice su su kuma daga me daga ruwan mani shi yasa Allah ce in kuntum fi raibin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa ina fata ana fahimta wato shi adam daga ƙasa kawai aka halice shi to sauran 'yan adam kuma sai aka halice su mataki bayan mataki shi yasa ya ce kalaka kuma a tsawara mataki bayan mataki daga dugon mani daga nan sai ya koma gudan jini daga nan sai ya koma tsoka daga nan sai ya koma a sa kashi daga nan kuma sai Allah ya sa mala'iku su busa masa rai Allahu akbar shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم خلقناه لطفة في قرار مكين ثم خلقنا اللطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فان أدم كيف ina fata an fahimta to Allah ta'ala ya ce minha khalaqnakum daga ita kasar ne muka halice ku ai asalin adam baban ku an halice shi daga kasa kamar yadda shedan shi kuma iblis an halice shi mai mimma min narin daga wuta min marijin min nar su kuma kenan duk aljanu ga baki ɗayansu asalin ubansu an halicce shi da mai da wuta min narin samum wuta gaushen wuta da shi ne aka halicce shi sannan su kuma mala'iku an halicce su mai min nurin kamar da hadisi ya inganta an halicce su daga haske ina fata kuna fahimta to sai Allah ya ce daga ƙasa muka halicce ku ku ‘yan adam wa fi ha nu'idukum sannan a cikin ƙasar Allah yake mai da mu idan mun mutu wato duk ɗan adam idan ya mutu sai a sai a binne shi fa aka bara ku sai a sanya shi a cikin kabari a rufe shi in an ce alkabaru kuma abinda ake nufi shine a nemi mutum a rasa kawai in an neme ka an rasa to ka shiga kabari ke sawa'un kura ta cinye ka a bindiga ne jirgi ya bindiga ba a samu naman ka ba a kawai a cikin teku ne ka fada sai kifi ya haɗe ka a a mutuwa kai sai aka tona ƙasa aka binne ka in dai an neme ka an rasa wannan shi ake kira alƙabaru inda ka shiga ɗin nan aka neme ka aka rasa to a nan ne ubangiji kuma zai maka tambayoyi shi ne abinda waɗancan da suke ƙaryata azabar kabari ba su fahimta ba sai su kawo misali sai su ce taukunci in an sa mutum kabari a ne masa tambaya to wanda kura ta cinye fa ko wanda wuta ta ƙone shi ba a samu komai ba fa ko wanda kura ta cinye shi ta kashinsa ba sai suka jahilci ƙudurar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka suka jahilci kuma abinda ake kira kabari in an ce kabari shi ne a neme ka a doron ƙasa a rasa to duk inda ka shiga ɗin nan a nan Allah zai ma tambaya ina fata kun fahimta kun ga fir'auna yi a ruwa ya mutu ko bayan ya mutu a ruwan da shaida qur'ani Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun a yau za mu tseratar da gangar jikinka bayan ka mutu don ka zama aya abin lura ga mutane don cewa Allah mai iko ne a bisa ya kashe ka bayan ya mutu a ruwa sai aka tura gangar jikinsa a gabar ruwa kuma har yanzu ga ta ma ana zuwa ana gani ko to amma a tare da haka kuma sai Allah ya ce annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiyan sai ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab tare da cewa gagawar ana gani amma Allah ce annaru yu'raduna alaiha cikin wuta fir'auna da mutanansa suke gangarawa duk wannan tawagar da ta bi annabi Musa wanda Allah ya halakar da su da fir'auna Allah ta'ala ya ce a cikin wuta suke gangarawa safiya da malaiki wa yawma taqumu sa'a kuma ranar da kiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab sai ce ku shigar da fir'auna da mutanansa a cikin azama mafi tsanani amma gagawar ana kai amma Allah yake cikin wuta suke gangarawa ina fata kuna fahimta ashe kenan Allah mai iko ne a bisa dukkan komai manzo Allah ya bada labari cewa in an shiga kabari akwai azaba ayoyin Qur'ani sun tabbatar da akwai azabar kabari akwai kuma ni'ima a cikin kabari so yau wani ya zo da iya maganarsa duk ya karyata waɗannan ayoyi masu tawili ya karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan alama ce da take nuna bai yi imani ma da tashin kiyamar ba ina fata ana fahimta Allah ta'ala ya ce wa fiha nu'idukum a cikin kasar muke mai da ku wa minha nukhrijukum sannan kuma daga ƙasan muke fitar da ku taratan ukura fitarwa ta daban wato shine ranar tashin kiyama ce to in dai ka yi imani da guda biyun dole ka yi imani da guda ɗin abinda nake nufi in dai ka yi imani cewa Allah shine ya halicce ka kuma asalin halitta ka daga ƙasa ne shine Adam kuma ka yarda cewa in ka mutu za a binne ka to ai kuma ya kamata ka yi imani dole ne ka yadda cewa to in an binne kan kuma akwai lokacin da za a tashi ka domin wanda ya yi na farkon to ai ya mayar da kai a nabi shi fi sauki sannan wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wallahu anbatkum min al-ardi nabatan Allah shine ya fitar da ku a cikin kasan min al'ardi na batan fitowa abinda ake nufi Allah shi ne ya ƙage halitta ku daga ƙasa shi ne adam idan kuka duba an samar da adam daga dukkan wani nau'i na kalolin ƙasa da ke a duniya shi yasa 'ya'yansa masu suka zama haka wani baki wani fari wani gajere wani dogo wani mai zafin rai wani mai saukin rai haka ƙasar take kuma wata mai ƙarfi sai ka sa diga ka fasa wata kuma mai taushi haka kawai da hannu ma za ka iya tona wani yashi wani wurin kuma birji wani wurin sahara wani wurin jar ƙasa wani wurin bakar ƙasa to haka 'ya'yan adam suke yanzu nan duk in ka zo wannan nahiyar tamu baƙaƙe ne muluk to in ka tafi wajen ethiopia kuma su a cikin baƙin ma akwai daɗin baƙi za ka ga kai fari ne ma a kansu makake ne irin to in ka tafi wajen farare wani wurin za a ga jaje-jaje ne jansu yana farinsu yana da gaure da ja yan ka tafi wani wurin jawur ne jajir za a ga kamar zabaya ba can gari wani wurin kuma za a ga farinsu har da fatsi-fatsi ya salam shi yasa Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan sai Allah ce summa yu'idukum fiha sannan ubangiji ya mayar da ku a cikin kasar wato in kun mutu kenan sannan wa yukhrijukum ikhrajan sannan ubangiji ya fitar da ku fitarwa wannan ayoyi sun tabbatar mana da za a tashi kiyama wa ba'da al-ba'si bayan kuwa an tayar da mutane kuma muhasabuna mutane kuma za a yi musu bincike sannan bayan an masu bincike sannan za a yi masu sakamako bai a amalihim daidai gwargwadon aikin da suka aika wato duk wanda ya aiki na kwarai to akwai sakamako duk wanda ya aiki na banza to akwai sakamako don malamai suka ce wal jaza'u min jinsil amal irin yadda kai aikin irin haka kuma sakamakon zai zama ba zai yiwu kai aikin kirki ba sannan a kai ka gidan azaba ba zai yiwu ba kuma ka yi aikin banza a ɗauke ka kai ka gidan rahama ba zai yiwu ba waddalilu ta ga malam ke malaman sunna kenan duk magana in sun yi za su ce ga dalilinsu ya ce ƙauluhu ta'ala Allah ta'ala ya ce liya jaziyar ladina a sa'u bi ma'amilu Allah ya gidan lahira ne don me don ya saka ma alladina a sa'u waɗanda suka munana aiki don a saka masu bima amilu da abin da suka aikata wa ya jaziyar lalina ahsanu don Allah ya saka ma waɗanda suka kyautata kuma bil husna da aljanna ina fata ana fahimta suratul najm sai mala ya ce wa man kazzaba bil ba'si wanda bi ya ƙaryata ranar tashin kiyama kafara to shi kam ya zama kafir قرية لنا اللاهرة بلسان الحال أو بلسان القول ko dai mutum a take da bakinsa da zuciyarsa ya ce ƙarya ne wannan duk jinsin waɗanda ba su shigo musulunci ba ke sun ƙaryata ranar tashin kiyama ko ko bilisanin hal aikin mutum ya nuna cewa bai yarda da kiyamar ba to dukkan biyun idan mutum ya yi to wannan kamar kawai ya fita daga cikin musulunci ne ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa ya tabbatar da kalmar shahada amma sai ya yi inkarin cewa ba za a tashi kiyama ba ko ba za a yi sakamako ba to wannan gabaki daya imanin duk da ya ba zai amfane shi ba shine malam yace wa dalilu qawluhu ta'ala saboda Allah yace za amal ladina kafaru kafirai sun raye cewa Allah yi ba'su suka ce har abada Allah ba zai tashi kiyama ba Allah yace ka ce musu kul ce ne da su bala warai wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub aqulna wallahi sai an tashi ku kaga Allah har gaya ma annabin sai ya rantsuwa saboda yi wa zuwa tashin kiyama ya ce latub a kunna wallahi sai an tashi ku sun malatu nabba unna bi ma'amilu sannan kuma wallahi sai an ba ku labarin abin da kuka yi kasa da ilimi wa zalika ala Allah yafi hakan a wurin Allah abu ne mai sauki to waɗannan duka malam yake cewa bayan ubangiji bayan malam ya riga ya bayyana mana wato wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayinsa da darajarsa da ƙimarsa da ɗaukakar da Allah ya bashi da kasancewarsa duk halittar da Allah ya yi bai taɓa yin halitta mai daraja kama annabi sallallahu alaihi wa sallama ba amma tare da haka kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah komawarsa zuwa ga Allah wannan yana nuna cewa ashe dukkan wani mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa kuma wannan yana nuna cewa annabi mutum ne ba mala'ika ba ne ba kuma ɗaya ne daga cikin alloli ba a'a baya da wani kaso na rububiyar ubangiji kasancewar ya rasu wannan yana nuna cewa mutum ne wanda allah ya halitta kuma ya girmama shi sannan kuma wannan yana nuna kenan dukkan mutane ga baki ɗaya sun mutu tun da dai an ce shi ya fi kowa daraja to kuma aka ce shi ma Allah ya hukunta mutuwa a kansa to wannan yana nuna wanda bai kai shi daraja ba kenan min babu aula kenan ya mutu sannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka kuma ya tabbatar mana da cewa wato bayan mutuwan nan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ki nuna cewa dole za a tashi a koma akwai wani yini da zai zo bayi za su koma zuwa ga Allah saboda me saboda babu abin da ya gagari Allah wa ma kana Allah li yu'jizahu shay'un fis samawati wala fil ard babu wani abin da ke gagara ubangiji a cikin sama ko a cikin ƙasa da sama da ƙasa da abin da ke cikin su duka mallakar ubangiji tun da ya halitta to kuma ubangiji zai kashe halittar ko bayan wani lokaci ya tayar da halittar wannan din a wurin Allah bai gagari ubangiji ba sai sa sai a cikon karshen ayar Allah ya ce innahu kana aliman qadira ubangiji ya kasance aliman mai ilimi ne qadiran ko mai iko ne a bisa dukkan komai a wani wurin ubangiji mabuwayi da daukaka yake gaya mana shi ubangiji shine ya kage halitta ba wai ya ga samfurin daga wajen wani bane to tunda bai ga samfurin a wajen wani ba to wannan yana nuna in yi halittar ya kashe ta to kuma abu mai sauƙi ne ya mayar da halittar don dama shi ya ƙagi halittar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wa annahu khalaqa zawjayn zakara wal unsa sai yace min nutfatin idza tumuna sai yace wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra a cikin suratul najm Allah ya ce wa annahu khalaqa zakara wal unsa shi ubangiji shi ne ya halicci azzakar namiji wal'unsa da kuma mace sai Allah ta'ala ya ce min nutfatin ya halicce su ne daga maniyin ɗa namiji iza tumuna lokacin da ake zuba shi a cikin mahaifa sai ce wa anna alayhin nash'atal ukra kuma haƙƙi ne akan ubangiji aikin Allah ne ya tayar da su tayarwa a wani lokaci na daban duk wannan yana nuna idan an mutu za a tashi ina fata kun fahimta wannan a cikin suratun nashin ke a cikin wata sura ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa a cikin suratu wato waƙiya ya ce na hannu khalaqanakum falawla tusaddiqun أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى falaula ta zakaru a cikin waɗannan ayon Allah ya tabbatar da cewa shi ne ya halitta kuma shi zai tashi halittar Allah ce na hannu halakana ku mu ne muka halice ku falaula ta saddiƙun don me ba za ku gaskata hakan ba dan adam ya kalli kansa ya gani shi ya halicci kansa in shi ya halicci kansa to ga tambayoyi ya ba mu labari yaushe in yi aski yake fitowa da daddare ne ko da safe ne ko da rana ne idan ya yanke farce yaushe farcen ke fitowa lokacin da yake bacci ne ko lokacin da yake cin abinci ne kaga in kai ka halicci kanka ko wani ne ya halicci kan ya halicce ka to duk zai iya bada wannan labari amma ko mutumin da zai yi aski ya san da gashin yake fitowa ko da shi a jikinka to farshen ka in ka yanke bayan sati duk kana yanke farshi ka kiyaye lokacin da yake fitowa to jinjirinka da aka haifa maka shi ka kiyaye lokacin da Allah ke ƙara masa girma gashi a tallabi a jikin mahaifiyarsa amma ba ta san lokacin da jikinsa ke ƙaruwa ba sai dai kawai ta ga kawai yana ta ƙaruwa yana cin abinci yana yin girma amma da yaushe ne yake yin girman da daddare ne in yana bacci ake ƙara masa ko kuwa a farke ne ake ƙarawa babu wanda ya sani ga abinci za ka ci a cikin cikinka kai dai aikinka ka ci ka ci wannan ka ci wannan ka ci wancan amma in ya shiga cikin cikin fa ya ake ake malkaɗa shi wanda zai amfani ya yi amfani wanda ba zai amfani ba a turo shi kai bayan gidansa yaushe ne ake yin wannan in ka yi bacci ne ko in kana a farke sannan kuma ga bayan gidan haka kawai bayan ka ci abincin kawai za ka ji kana jin bayan gida ya aka ya aka baka sani ba idan baka je bayan gidan ka tsugunna ba kuma bayan gidan ba zai fito ba sai dai in baka lafiya haka in kana jin fitsari idan baka je ka tsugunna fitsarin ba zai fito ba amma cikin ikon Allah da ka tafi kuma ka tsugunna sai ga fitsarin ya fito ya tsala duk wannan tambayoyi ne da suke nuna Allah shi kadai ne domin in akwai wanda ya halitta to ya kamata yana da ilimin wannan yanzu motar ka da yake wani ya yi ta ta ga da mai ya kare ka san ya kare da ta samu matsala yanzu microphone din nan da ya daina magana shi kenan da an kai ma wanda yake baka nike sai buɗa sai ce ai abu kaza ne amma ga abu a cikin jikinka ba za ka iya ganewa yaushe abin ke faruwa ba ka sani ba shi yasa Allah ke falaula tusaddiqun dan me ba za ku gaskata ba to tambayar ta gaba in kun gaskata haka sai Allah yake to ga wata tambaya ne a fara'aitum ma tumnun ku ba ni labari maniyin da kuke tsartawa a cikin mahaifa idan dan adam ya sadu da matarsa an shi aikinsa saduwar kuma ya ji daɗi ta ji daɗi ga wani abu ya fita daga jikinka kuma ya shiga jikin jikinta sai Allah ce to ku bani labari wannan maniyin a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun ku ne ke halittar ko mu ne ke yin halittar kai dai ka san ya fita a jikinka ya shiga mahaifarta to amma ita kanta da maniyin ya shiga cikin mahaifarta a lokacin da ya shiga ba ta da masaniya wannan zai zama da ko ba zai zama da ba sai ba wasu lokuta shi kenan za ta so mu samun canji to daga lokacin za ta iya fahimta watakila bayan sati ɗaya ko sati biyu in matar da ta daɗe in ko matar da take yanzu ne abin ta soma shi wala Allah sai ƙarshen wata idan ta gaba ta ga al'ada ba ta soma tashin zuciya a lokacin za a iya fahimtar cewa watakila ciki ya shiga ina fata kuna fahimta wato duk wannan Allah yana tabbatar da cewa ikon nashi ne to tun da shi ke da ikon ya yi halittar to kuma yana da ikon ya tayar da halittar shi yasa Allah ce na hannu kaddar na bayyana kumul mauta mu ne muka zartar da mutuwa a kanku in dai kun yadda wanda ke yin wancan aikin Allah ne ba ku bane ba to kaddarna baina kumul mauta to mu ne ko muka hukunta mutuwa akan cewa kowa sai ya mutu wama nahnu bimasbuqina wallahi mu ba waɗanda kuke rigaya bane a ce ga wani ya ɓoye bai mutu ba a a ayi guda biyar Allah ya tabbatar da cewa kowa sai ya mutu yace kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da ka sani zai mutu sai dai zatin ubangijinka ne kawai zai wanzu kullu shay'in fal duk abin da ke bayan ƙasa zai ƙare wa ya baka wajen rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ne zatin ubangijinka ne kawai zai wanzu Allah ya ce ka ce masu innal mauta allazi tafirruna minhu sai ce fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gudu kamar kuna matsawa ne kusa da ita kaga ba a ce wai kamar tana bin ku ba sai aka ce a'a mulaqikum ku masu riskatun wato wanda ke gudun mutuwa kamar yana matsawa inda mutuwar take Allahu akbar so nawa za ka ga an biyo mutane ga yanan a cikin bidiyo clip din da ake ta turawa dinnan ko lokacin yaƙi za ga an taso wasu ana ta halbi suna gudu suna gudun mai mutuwa saboda mai a baya ne suke ganin mutuwar tun daga an taso su gaba ana ta halbewa to amma kawai bayan abke ba kuma kawai sai su zo su fatsa ruwa da niyyar mai suna tunanin cewa sun tsira ashe su kuma a cikin ruwan ne mutuwar Allah ya kaddara musu kaga fa innahu mulaqiku haka Allah ta'ala yake cewa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada yake kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un yace kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القلوب wato Allah ya gama da dan adam to ke sa nan yace nahnu qaddarna bainakum al-mauta wama nahnu bi masbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun muna da iko in mun ga dama mu musanya wasu da ba ku ba mu kawo waɗansu in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz inna sha inna sha yan Allah ya ga dama Allah ya ce sai mu tafiyar da ku sai mu kawo wasu halitta sabuwa Allah ya ce wa laqad alimtumun nash'atal ula ai kun riga kun san halittar farko waɗanda aka tsage su suna ina a yau duk sun mutu ina adawa ina samudawa asbahu khabaru kala sun zama labari wanda ake bayarwa ba wani guda ɗaya Allah ce fa hal tara lakum min baqiya hal tasma'u lahum rikzan akwai motsin wani da zai wuce a ce wannan ba ade ne ko ba samude duk sun mutu gabaki da Allah ce afala ta zakaru na to don me ba za ku azantu ba ina fata kuna fahimta to wannan duka yana nuna cewa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mai iko ne malam yake cewa fallazi khalaqahum min al-ardi huwa allazi a'adahum fiha Allah da ya halicce su daga ƙasa shine kuma ubangijin da zai mayar da halittar su wa huwa allazi yukhrijuhum minha laysa ghayruhu shi Allah da ya halitta a farko shine kuma zai tayar da halitta a karo na biyu ba wani ne ba wanda za a ce ya tayar da halitta a Allah da ya halitta a karo na farko shine ubangijin da kuma zai tayar da halittar wato a karo na biyu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mai iko ne a bisa dukkan komai malam a cikin sharhi yake cewa falba'atu haqqun tashi na ranar tashin kiyama gaskiya ne wallahu yab'athu man fil quburi ubangiji zai tayar da duk wanda suke a cikin kaburruka duk wanda suka mutu ubangiji zai tayar da su lil wuqufi bayna yadai domin su tsaya gaban sa al malikul ghafur li yas'al jami'i an as-sagiri wa an al-kabiri domin Allah ya tambayi da babban laifi da karamin laifi da mai mulki da mara mulki kowa sai an tambaye shi anil jalili wal haƙiri sai an tambayi mai daraja wal haƙiri da wanda ake ganin ƙasƙantacce ne ma baya da duk sai an tambaya wannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka haka ya faɗa yasa ubangiji yake faɗa a cikin suratul anbiya yace wa nada'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi yace ranar tashin kiyama ubangiji yace zamu kafa mizani na sikeli na aiki zamu kafa shi kuma bil qisti da adalci fala tuzlamu nafsun shay'a ba wata rai wanda za a zalunta a ranar wa in kana mithqalu habatin min khardalin daidai da ƙwayar zarra na alkhairi ko na sharri idan ka aikata Allah ce Allah ce sai mun zo da ita a taina biha sai mun zo da ita sai Allah ce wa kafa bina hasibina ya ita mu zanto masu bincike a kan ayyukan baki wato wannan duk yana nuna idan kai imani da Allah kai imani da ranar ƙarshe to sai ka kiyaye haƙoƙin mutane idan an ce daidai da ƙwayar zarra sai an zo da ita kuma sai an yi bincike a kanta a kenan mutum ya kamata ce ya taka tsantsan da abin da zai sa a akawun ɗinsa da abin da zai sa a cikinsa da abin da zai sa a cikin 'ya'yansa to shi yasa idan ka dubi waɗansu za ka iske cewa aikinsu ya nuna ba su ma yi imani da cewa Allah zai yi binciken ba ba su yi imani yanzu me yasa da mutane suke jin tsoron efcc za a ga idan sun tara dukiyar wasu rami suke yi a ƙasa sai su ɓoye wasu kuma su bi ta da ita ƙasar waje wasu kuma su zo local level su ta sayan gidaddaji na talakawa da abana ta sayan gonaki don me don su ɓoye ma efcc to amma allah ta'ala fa akwai abin da za ka iya ɓoye masa to sai aka wayi gari kai ba ruwanka da haram ɗin tarawar kake yi kyawai wannan yana nuna kamar me kamar ma baka yarda cewa akwai binciken ba don da ka yarda akwai binciken to za ka bi daki-daki cikin duk abin da za ka tara za ka tabbatar da cewa na halal ba a halal ɗan adam ya tara dukiya ba amma inda zargin yake a ce ka tara shi ta hanya haramtacciya hanya a daidai lokacin da mutane ba su da shi sai kuma a lokacin kake ƙara kaskanta abin da ka abin nan ke sa Allah ce wallazina yakunuzuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah sai Allah ce fa bashirhu bi azabin ali yawma yuhma alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun a cikin suratul tauba Allah ya sauke malai yake cewa yiwa cewa tashin kiyama yana zuwa Allah ya umurci annabinsu da ya rantse a kan haka amma duk sun rukunnan idan kuka duba ba ce annabi ya rantsuwa a kai ba imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da littattafansa imani da imani da ƙadda duk nan labari aka ta cewa ya gaya ma mutane amma akan al'amarin kiyama da hisabi Allah ya ce ka rantse musu a wurare guda uku wuri na farko shine inda malam ya kawo nan ƙasa ƙasa za amal ladina kafaru Allah yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun kaga aka ce ka ce musu bala i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na kiyama za ta tashi kuma za a tashi wuri na biyu shine a can cikin suratul yunus Allah ya ce ma annabi saka ce wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi las wa yastanbi'unaka a haqq su kafirai suna tambayar ka wai da gaske ne kiyama za ta tsaya qul sai Allah ya ce ka ce da su i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na kiyama za ta tsaya Allahu akbar wato wuri na uku shine a cikin sura suratu saba'i wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kafirai suka ce wai kiyama ba za ta tsaya ba Allah yake ka ce masu wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na kiyama tana nan tana zuwa kuma sai an ba kowa sakamako to su waɗanda ba su yi imani ba su abinda suke tunani shine yaushe kiyama za ta tsaya bayan mutum ya riga ya lalace a ƙasa suka ce in hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthin hayatuna duniya wa ma nahnu bi mab'uthin kawai mu muna rayuwa ne a duniya ya lalace wannan tashi kiyama ba wani magana tashi aikin mutane ya nuna haka za ka iske mutum ɗan shekara 60-70 yana gina gidan da zai shekara 100 bai yi crack ba in ka dubi aikinsa kuma babu Allah a ciki in ka dubi dukiyar da ya gina gidan ba ta hanyar Allah ba ne bai same ta ɗan shekara 60 a madadin ya tare a masallaci mutanen madina Allah gafarta masu daga lokacin da mutum ya shekara arba'in to za ka same shi bai rabuwa da masallaci in sana'a ce ya so majona ɗansa in kiwo ne ya so majona ɗansa in aikin gwamnati ne ya so majona ɗansa saboda ya san tafiyarsa ta riga ta kusa ƙarewa saboda mai shekara 63 annabinsa ya yi kuma annabinsa ya ba sa labari al'umma ta ba sa wuce shekara sittin. kaɗan ne suke wuce shekara saba'in zuwa tamanin sittina au saba'ina to a daidai lokacin da mutum ya shekara sittin ko shekara saba'in a lokacin mutum ke ƙara share wurin da zai zauna a duniya a lokacin yake ƙara auren budurwa a lokacin dole ba abin zargi ba ne ba zargin inda yake a same ka ka zama malalaci a dangane da abin da ya shafi ibada duniyar ka ta kare amma kana kara jawo ta kullum kana aski kana gyara fuska ita fatar ta riga ta gaji amma kana da ita kara kara komar Allah sauki to shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa haka suka ce wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya lamutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr Allah ya ce wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun ba su da wani ilimi akan haka zato ne suke yi shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka a cikin hadisi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana tashin kiyama aka samu wani mutum da ake kira Asil ibn Wa'il daga cikin manya-manyan kafiran Makka waɗanda suka hana musulunci ya sake har sai da Allah ya yanke gindinsu a Badar ya zo ya ce ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki kashi wanda ya lalace ya rududduge ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a yaba aso haza ba a da ma'arma ka ce ubangiji zai tayar da wannan bayan ya zama ƙasa ya murmushe kashin ya watsar sai manzan Allah ya ce na'am yaba aso Allah haza Allah zai tayar da wannan kashin sun mai tuka sannan kai mai maganar kuma Allah zai kashe ka sun mai yi ka sannan kuma zai raya ka bayan ya raya ka sun mai dulka kan nara jahannam sannan Allah ya shigar da kai wutar jahannam sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul yasin yace awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأكبر نارا فإذا أنتم توقدون الله تعالى كسوى لن أدم بذيك لكان سبا أنا خلقناه من نطفة موني مكهلتيش لقمني فإذا هو كسيم مبين سيكا شينا بينا من جاية ساعة فيلي هيا ذوينا مثالي أقبان النبي مينا ملجك أشيء wa zaraba lana masalan har gashi yana buga mana misali ya dauko kashi da ya lalace yana buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta halittarsa da me aka halice shi ai da can babu shi kuma sai aka samar da shi to samar wa farko ba ta wahala ba sai mayar da ita ai ba zai yi ba Allah ce ka ce in ya gaya maka haka yuhi hallazi an sha'aha awwala marra wanda ya kaji halitta ta a farko shine ubangijin da zai mayar da ita a karo na biyu wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma masani ne dangane da dukkan halittarsa allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akbari naran yace ga misali nan ka buga masa shi wannan Allah da zai mai da halittarsa shine wanda ya sama maku wuta a cikin me danyen abu danyen icce samu mutanen da lokacin kafin ci gaba ya zo na ashana tambayi yaya suke yin girki ya suke samar da wuta a cikin ɗanyen abu ɗanyen ice za a samu a haɗa da wani a burga a burga kawai sai hayaƙi sai wuta ta tashi to idan ɗan adam ya iya samar da wuta a cikin ɗanyen abu to ya za a ce kuma ubangiji ya kasa yin halitta fa'iza an tummin hutu ƙidun sai ga shi kuna hura wutar tambayi duk mutanen da irin waɗanda suke shekarar saba'in tamanin ɗin nan tambaye su kafin ruwan ashana ya suke samar da wuta wani lokacin ma da kashin dabbobi ne kuma ɗauki yanzu ka ga yadda ake samar da ƙanƙara a cikin me a cikin wuta wutan nefa an aka kawo ba ita ce take gasa ruwan ba sai zama ƙanƙara ya salam a cikin wuta an fitar da mai ƙanƙara waye wannan dan adam da sai zanto kuma Allah ya gagara yayin wancan Allah yace awalaysa alladhi khalaqa samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahu shin yanzu ubangijin da ya halicci sama da ƙasa bai zanto mai iko ba a bisa me ya samar da dan adam bayan ya riga ya mutu bala wa huwa al-ali haqqallaqul alim sai Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba shi labari ai al'amarin ubangiji in yana son ya samar da abu shi ba irin dan adam bane ka kawo kaza ka hala da kaza a'a kawai ce mu abun yake kasance kawai sai ya kasance Allahu akbar sai Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi kullu shay'in sarki ya tabbata ga Allah wanda a hannunsa mulkin dukkan komai yake sannan wa ilaihi turja'un makoma kowa kuma zuwa gare shi take ya Allah ka sa makoma mu ta kyau to wannan duk yana daga cikin abin da ke tabbatar da cewa Allah zai tashi mutane kuma za a yi masa sakayya mun ta buga misali kwanan baya musamman a farkon littafin cewa Allah buga misalin cewa zai iya kashewa kuma zai iya tayowa a cikin alkur'ani ga misalai nan da yawa a cikin suratul baqara kawai an kawo misalai guda nawa kusan guda hudu Allah ya kashe kuma ya raya mutanen bani Isra'il waɗanda suka ce ba za su imani da annabi Musa ba lan nu'mina laka hatta nara Allah jara ba za mu imani ba sai mun ga Allah a fili bayan sun je sun ji maganar ubangijin fa Allah ce fa aka zato musa'iqatu wa antum tanzuruna sai tsawa ta rike su aka kashe su gaba daya sai annabi Musa ya daga hannu yana addu'a afatuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله يكي ثم بأثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون yake ya ubangiji na ta na zabo masu hankali na taho da su yanzu kuma an koma in ce masu sun mutu ya ubangiji karka kama mu da laifin da wawaye suka aikata Allah ke sun ba aznakum sai muka tayar da ku misali na biyu mutumin da ya kashe rai wanda suka ce ya musa ya kai musa ka gaya ma ubangijinka fadu ulana rabbaka roƙa mana ubangijinka ya gaya mana waye ya kashe wannan ran aka ce masu to ku yanka sanuwa suka ta tambayoyi a ƙarshe dai suka samu samunuwar bayan sun yanka sai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dha ku dake shi da wani bangaren dabbar sai aka yanki jelar ko bindin ko ina ne aka dake shi kawai sai ya tashi yake wane da wane ne suka kashe bayan sun yawo da shi tsawon kwanaki yana a gawa fa kawai suna da kasa kawai sai ta yi ce wane ne ya kashe Allah ke kazalika yuhi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun sannan ga mutanen da aka saukar musu da annoba ba fa corona ba annoba ce Allah ya jeho musu kawai suka mutu gaba kana zaune da mutum sai ga ya mutu a'a an jima zai ga tantin wannan ne kawai gaba ɗaya suka tsorata tun suna binnewa ya tsoro kama kawai suka fita garin a guje suna fita bayan garin Allah ya ce mutu ko mutu gaba ɗaya ba wanda ya motsa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut فقال لهم الله موتوا sun ba ahyahu kaga misali na uku kenan misali na hudu da na biyar ga su nan fadin Allah ta'ala wannan wanda ya wuce wanda ya wuce akan alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushaha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu قال كم لبثت قال لبثت يوم بعض يوم بعض يوم قال لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى إهمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مثال نبي النبي إبراهيم ذكرها يتي ربي أرني كيف تهي الموتى الله يتي أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك ساعية aka ce samu tsuntsaye guda hudu ya kirba su ya kirba su sannan ya ɗauki kowane dunkulan naman ya kasa su guda hudu ya tsora a kan duwatsu sannan ya rike kan ya kira kowane tsuntsu bayan ya kirɓe su ga baki ɗaya ya kacaccana naman ya kasa shi gida hudu kawai sai ya rike kan tsuntsu sai kira sunansa kawai sai ga namansa can da can yana towa yana towa kawai sai ga ya hadu kawai tsuntsu ya to yana ga ya jona masa kai shi kina sai ya salam ga ashabul kaf shekara nawa shekara ɗari uku suna bacci duk wannan dalilai ne da ke nuna ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai kashe kuma zai taya saboda haka imani da haka wajibi ne ya ku ɗan uwa musulmi dole ne musulmi ya yi imani da Allah mutane dangane da inkarin ranar tashin kiyama sun kasu kashi nawa sun kasu kashi hudu mala ya ce simple kashi na farko su ne waɗanda suke sun yi inkarin ranar tashin kiyama ai an karul mabdu a walmi'ad sun yi inkarin ma samuwar ɗan adam ɗin suka ce ba Allah ne ya samar da shi ba ta tsarawa ce akai ya ka samu wani abu shi kenan wani abun kuma biri ne sai koma ɗan adam daga nan sai aka yi ta samun mutane wa za a ma'annan wato sun yi da'awar cewa wai ita duniya ma kawai wata ƙara ce kawai aka je kenan ta tarwatse kawai sai aka samar da duniya to malaman tauhidi suke ce wannan tsawar waye ta ita kuma waye ta in dai tsawar ce da aka yi ta tarwatsa sai duniya ta samu to waye tsawar dole wanda ya tsawar domin tsawar ba ita ta kanta ba to su sun yi inkarin farkon duniyar ma sannan kuma suka yi inkarin ma cewa babu kiyama bangare na biyu su ne waɗanda ake kira addahariya la'ifatun yuqalu lahum dahariya wa humul munkiruna lil khala'iq aiban su sun yi inkarin ma halittar gabaki ɗaya su ma wa ya taƙi dole an na fi kulli sanatin sitta wa talatina alfa sana su wai a tunaninsu bayan kowace shekara dubu ɗari uku wato dubu ɗari uku da sittin in duniya ta shekara dubu ɗari uku da sittin to shi kenan za a tafiyar da ita kuma a sake ƙagar waɗansu mutane daban ina fata kuna fahimta wato wai in an shekara miliyan dubu ɗari uku to shi kenan sai a sake komawa a karan farko kuma to haka za a ta yi kawai ba tsayawa to su ake kira da hariyu su ne waɗanda ke cewa wa ƙalu in yi illa hayatuna duniya na mutu wa na haya wa ma yi hulikula illa dahar suka ce kawai lokaci ne canzawa ne ana mutuwa ana mutuwa ana mutuwa da an kai wannan adadin shekarun to sai a share kowa kuma to sai a sake kaga wata halitta daban amma ba wani maganar tashin kiyama kawai ina fata ana fahimta sai ismi na uku su ne waɗanda su addahariya ne amma kuma su sun saba ma waɗancan su sun yadda cewa Allah shine ya samar da duniya sun yadda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah in hiya illa hayat in hiya illa in hiya illa mautatuna ula wa ma nahnu bimunshirin sun yadda cewa a farkon lamari babu su wanda ya samar da su kuma Allah ne amma so abinda suke inkari tashin kiyamar ya za a yi bayan mutum ya mutu ya lalace aiza kunna turaban aiza kun aiza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lafi khalqin jadid su ba su yarda ba amma sun yarda farkon halitta Allah ya samar da komai shi ya samar da ƙasa da sama da komai da halitta kowa amma maganar tashin kiyama ne suka ce wannan babu shi wannan babu shi ina fata ana fahimta to wannan su ne nau'in kafiran maka gabaki ɗaya da kuma wasu nau'in kafirai da ake da su yanzu su sun yarda Allah ya samar da komai amma dai kiyama ce suka ce ba su yarda ba Allah ba ba ba ba magana kiyama in mutum ya mutu ya mutu kawai shike mu mutu mu rayu mu mutu iyayenmu kuma su zo su ma su mutu mu ma mu haifi waɗansu mu ma muna nan mu mutu haka za a yi ta yi babu ƙarshe kawai wanda ya mutu kuma ya yi shi ke na magana su ta ƙari sai kashi na ƙarshe wanda za ka samu a cikin musulmi ma akwai masu wannan itikadi su ne waɗanda ke cewa kawai juyawa zamani ne in ka mutu a nan ka rayu kai shekara ɗari ko kai shekara sittin saba'in in kana bin Allah kuma ka rayu a cikin talauci to in ka mutu sai a haihoi ka kuma ko a amerika ko a london inda za ka dan ji daɗi wannan ita ce lahiraka ita ce aljannaka ina fata ana fahimta in kuma ka karayu a nan ka ji daɗi amma ba ka yi aikin alkhairi ba to in ka mutu shi kenan sai a sake haihuwarka ko a wani ethiopia inda ya fi ko ina talauci ko a mai da kai jaki shi kenan a talabta ma kai ana dukanka su su yadda suka fahimci abin kenan amma musulmi tsantsa waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani su sun yi imani da cewa bayan mutuwa akwai tashi bayan an tashi kuma akwai hisabi haka abaiban suke a jere guda uku kuma wannan yana cikin jimlar yin imani da me da ranar lahira kuma yana cikin jimlar yin imani dawa da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai imani cewa e yadda aka samar da kai daga babu to wataran kuma za a waye gari baka nan to bayan wasu lokuta kuma Allah zai tayar da kai idan ya tayar da kai kuma Allah zai bincike akan wannan rayuwar da kai ta shekara arba'in ko hamsin ko sittin ko ashirin Allah zai bincike a kanta to bayan an yi bincike a kanta kuma to akwai sakayya ai idan ya zanto kawai an halicci mutane babu tashin kiyama babu sakayya to ai ya zama wasa kenan ai a ce an halicci wani mai arziki ne ya tashi a cikin wadata da arziki da jin daɗi kuma bai yi aikin kirki ba a ce shi kenan in ya mutu ba za a tayar da shi ba ga kuma wani mutumin kirki ne amma an haife shi cikin babu a haka ya rayuwarsa shekara arba'in hamsin sittin saba'in a ƙarshe ma yunwa ta kashe shi ko sauro ya kashe shi ko kuma aka zo aka bindige shi haka suddar a ce babu tashin kiya babu sakamako to ai wannan ya zama warki kenan ubangiji ya tsarkaka gabarin ya wannan ko ɗan adam ne wannan ya zama shawara ke kenan to ballantana ubangiji mabuwayi da ɗaukaka dole ya zanto wasu sun ji daɗi a nan sun yi aikin alkhairi to akwai sakamako saboda haka shi yasa malamai dama suka ce magana ta ƙarshe suka kasa mutane kashe hudu suka ce akwai min narin ila nari akwai min jannatin ilal janna akwai min narin ilal janna akwai min janna ilal nar haka mutane suke mutane kashi hudu ne akwai wanda zai tashi daga aljannan ya tafi aljannar da tafi wannan shi ne musulmi mai imani mumini an haife shi a cikin ni'ima ma musamman in ka je kasashen kalici dinnan kasashen laraba wannan ma ta gansu a cikin ni'ima ma ba za ka iya bambance waye talaka ba waye mai kudi saboda irin abincin da kowa zai ci irinsa kai talakan za ka ci ba magana sauro babu magana tsadan kayayyaki kaga sun rayu a cikin ni'ima malam to kuma ga imani ga karatun ƙura'ani ga tilawarsa to suna mutuwa kuma sai su shiga wata aljanna wadda ta fi wani sai suka ce akwai wanda kuma daga wuta zuwa wuta wannan kuma suna nan da yawa a cikin afirka taduwar sauro kawai ya ishe mu bala'i ya rayu a afirkan kuma ya rayu ga talauci ga sauro ga masifa ga cututtuka ga yunwa amma kuma sai aka same shi kullum a gidan boka da tsubbu da tsafi a haka ya rayu a haka ya mutu to yana mutuwa sai ya fada cikin bala'in da ya fi wani akwai wanda kuma an haife shi a cikin ni'ima amma kuma kash da yi aikin Allah ba to wannan kuma irin bangaren turawa ke ga sunan a cikin ni'ima malam duk wani abin da kake bukata na ni'ima suna da shi da mai da abu wuri kusa amma kuma kash da yawansu ba su imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda suka gina kasashensu malam amma inda imani ma yake su ba su yi shi ba su san shi ba ba su yadda da shi ba asali ma yaƙi suke da masu imani wannan suna mutuwa sun fita daga aljannar duniya sun fada a cikin azabar lahira Allah sauki ina fata kuna fahimta akwai wanda kuma ya rayu a cikin bala'i to amma kuma yana mutuwa sai Allah sanya cikin gidan aljanna to ya Allah ka sanya mu cikin gidan aljanna littafin nan darasi biyu yake bukata ko darasi daya mu kale shi insha Allah darasi biyu ne watakila saboda sharhi da muke shiga a ciki da kuma ayoyi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu albarkar duk abin da muke karantawa ya sanya mu gama da duniya lafiya kuma wannan damina muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ta zanto mai albarka kuma Allah ya sanya ta zama sanadi da za mu samu sauƙi a cikin wannan rayuwar da muke a ciki ta tsada da wahala kuma ya kamata mutane su sassauta makansu kaga shi ne abinda kullum masu hudubobinmu suke faɗa mu da kanmu akwai alamar rashin tausayi a cikin al'amarinmu yanzu kaga abin takaici aka ce yadda aka sayi raguna a nan da tsada in ka je legas da abuja ma kusan haka aka sayi su sai ga wasu kuma sun kai can din kuma dole suka sake dawowa da su da yawa sun taya mata sun damu saboda mutanenmu da yawa su kawai so suke duk abin da ka ɗauka kai so kake ka saya tsada to sai ka saya tsadan kai ma sai ka saya tsada to an me yasa ba za mu sassauta maka mu ba yanzu akwai wanda ake ban labari jiya kusan dubu sittin aka sai ragonsa yake sai da ɗauka ya lola shi ta yi sai dawo da shi kuma saboda dubu talatin watakila ko ashirin ta tsare shi a can ya dawo da shi yana dawowa da shi kuma sai allah ya jaraba ya kuma ya sare saboda haka mu sassauta makamu kullum annabin ya tura mutane wajen wa'azi zai ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunafiru ku sassauta ma kanku irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku da ke ƙasa ku ji tausan na ƙasa da ku wanda ke sama sai ya ji tausan ku to muna roƙon Allah ta'ala ya ji tausan mu Allah ya taɓa zukatan masu arziki da wadata waɗanda suka sayi abincin nan tun yana arha Allah ya taɓa zukatan su sauke abincin nan wallahi mutane suna cikin wahala da babu illa iyaka kawai kullum magana ake kullum wa'azi ake amma kaɗan ne ke amfani wato kamar yadda wani mai hikima yake cewa laqad asma'ta nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhtu biha amwat walakin anta tanfaku bir ramadi kawai gari kana ta kiran gawa gawa ce kake ta mawa'azi yace da me rai ka kira da sai ya ansa kiranka amma gawa kake kira ya ce ka zo kana ta hurawa a cikin toka da ka kawo yula da hayaki da wuta ka hura sai wutar ta kama saboda haka jama'a kowa ya sassauta ma kansa arziki ba za ka wuce rabanka ba shine ma'anar karatun tauhidi ba wanda zai wuce rabansa raban da Allah ya yanka maka ko kai tsada ko ba kai tsada ba iyakacinsa kenan zai zo ya same ka shi yasa barawo da mai kisan kai da mai sata kudin gwamnati duk da suna da hankali akwai tauhidi a zuciyarsu da sun yi haƙuri in raban nasu nema ba ta hanyar satan ba zai zo ya same su amma da suka gaggauta suka samu ta hanyar haram sai kuma zunubi ya tabbata a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sassauci Allah ya sa wannan damina ta zanto mai alkhairi Allah ka ƙara saukan mana da ruwa na ni'ima ya ubangiji ka saukan mana da ruwa na ni'ima ba na azaba ba saboda saboda ba dan halin mu ba ya ubangiji نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وسلك اليقين إنه قريب مجيب الدعاء والسلام الله